بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na sharh sunna na al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wannan hadaya ce ko na sayarwa ne aro a yanzu an ba su aro ne su duba in an aje don sayarwa ne sai a aje shi a waje ba cikin masallaci ba masallaci ba wurin sayar da kaya ba ne wanda baya da niyya sai aje a waje in kana shirya kuma sai ka je ka dauka malar rahimahullahu yana cewa wa alam kasancewa daga cikin manhajin ahlus sunna anna jawra sultani la yanqusu faridatan la yanqusu faridatan min faraidillahi allati faradaha ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kasancewa zalincin shugaba ba zai rage wata farilla ba daga cikin farillo da Allah madaukaki ya farlanta a harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam ko da shugaba ya hana ku aiwatar da wani abu na addini to zaluncinsa ne yasa yayi amma wannan ba wai ya canza dokar Allah bane kamar yadda muke samu a wasu kasashe ana hana kiran sallar asbahi da abin nan da speaker ko kuma ana hana samari fita sallar jami'i ko kuma ana hana mutum auren mace fiye da daya doka ce a kasar in ka aure mace fiye da daya ka saba wa dokar kasa za hukunta ka amma za ka zo da mace ɗaya kuma kana da karuwai biyu uku wannan babu lai to zalincin shugaba bai canza dokar Allah ko kuma zalincin alkali mutum ne yana tare da iyalinsa za ka gaba wani dalili wani yana son wannan matar sai a kai kotu alkali ya kashe aure don wancan ya aura ko alkali ya kashe aure don shi aurarwa kansa abin da ya yi zalunci ne ko da an aura matar wani aka aura kashi auren da alkali bai sa auren ya mutu ba tunda hanyar zalunci ne wa jawruhu ala nafsi zalunci sana kansa wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tamun insha Allah ta'ala da'anka da kai biyayya da kai na ibada nafila ce da sauran biyayya suna nan cikakku da ikon Allah ya'ani malam yana nufin aljama'atu wal jum'atu ma'ahum kai sallar jam'i tare da su sallar juma'a tare da su sallar idi tare da su in har suna fitar su yi sallah ku yi sallah tare da su zalunci suna gare su wal jihadu ma'ahum in jihadi ya kama na kare na kare kasa ko kare addinin Allah sai ku yi tare da su wa kullu shay'in min at-ta'ati fatarikum fihi falaka niyyatuka duk wani aikin alkhairi kai tarayya da su kana kan niyyarka ta mai kyau su kuma su tafi da niyyar su in mai kyau su mana mai kyau din in mara kyau kuma zunubin suna kansu malam yana yawaita magana akan shugabanni saboda yawancin kungiyoyi da suke yan tawaye suna fito na fito da shugabanni kuma nan ne kullum fitinu suke tasowa a kashe bayan Allah a rusa gidaje a tarwata dukiya karshe kuma ba cimma nasarar da ake so ba wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa idan kaga mutum yana addu'a akan shugabanni yana musu addu'a ta bala'i da shari da musiba ka sani mai son zuciya ne ba mutumin kwarai bane manhaj na ahlus sunna ba a wa shugaba addu'a ta shari wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah in kaga mutum yana wa shugaba addu'a na Allah ya gyara shi fa'alam annahu sahibus sunna kasancewa wannan ma abocin sunna ne insha Allah liqawli fudayl ibn iyad saboda maganar da fudayl ibn iyad rahimahullah yake cewa لو أد... لو كنت لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان عند أنا سن إنا دا أدعى قداء أي دا الله يأنسى تبزن يبا سأل شغبا إن أدعى تأنسى زن الله يجال شغبا قيل له أكتر شيء أبا علي fassir lana hada fassara mana wannan ya kuma Allah ya ansa addu'ar ka ba za ka yi wa kanka ba za ka yi wa shugaba yace idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni idan nayi addu'ar ga kaina ba ta wuce ni ba ta tsaya kaina din ne ni in ya ce Allah ya bani lafiya ni ne nayi lafiyan in Allah ya bani kudi ni ne nayi kudin duk abin da nake nema in samu ko kariya ni kadai ne amma wa idza ja'altu fi sultan in nayi wa shugaba addu'a salaha shugaban zai gyaru fa salaha bi salahihi za su gyaru da gyaruwan shi sarkin nan al ibadu bayin Allah wal biladu da gari gaba daya to ashe yafi alkhairi mutum yayi addu'a ga shugaba ta alkhairi akan yayi wata addu'a ta sharri zaga ana ganin kamar wato himma ce ko kwazo ne za ka mutum yana wa shugaban addu'a ta shirri musamman man shugaban musulmi don ya wasu abubuwan da suka saba musulunci za ka hau kan mimbari kana cewa ka kafarta ka jaddada imaninka kun ji wata hudu ba na ina na ji wata hudu ba na wani limami na masallacin juma'a a wata jiha daga jihohin najeriya kafin a yi zaben nan in ka ji hudubar za ka yi mamaki kaga irin wannan wato eh su ahlus sunna ne amma sun yi kuskure ba mana tun ahlus sunna bane ka hau kan minbari kana zagin shugaba kana Allah ya tsine masa Allah ya masa kaza a'a in mai gyaruwa ne Allah ya gyara shi in ba mai gyaruwa bane to Allah ya shiga tsakanin mu da sharrin sa mala yace fa umirna an nadumu lahum bis salahi an umarce mu da mu yi wa shugabannin mu addu'a na su gyaru walam nu'mar an nad'u alaihim wa in jaru wa zalamu ba a ce mai musu addu'an sharri ba ko da sun yi zalunci ko da sun wuce iyaka sun yi zalunci to ba za mu yi musu addu'an sharri ba li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim zaluncin su da wuce iyakan da suka yi na kansu ne wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimina amma an sun gyaru gyaruwan su nasu ne da sauran musulmai gaba daya saboda haka mai musu fata na Allah ya gyara su ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير kai a matsayinka na musulmi mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ambaci wata daga cikin mata manzo sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'minai sai da alkhairi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum dukkan mata annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen mu ne uwarka da ta haife ka wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi su daraja yadda ba za ka tozarta gyatumarka da ta haife ka ba to haramun ne ka tozarta matan annabi sallallahu alaihi wasallam bal akwai abin da in ka yi tare da gyatumarka ba kai kafirci ba sai dai ka yi sabo ne amma in ka yi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai kafirci saboda haka mutum yayi hattara ya kame harshensa akwai wanda suke tsawaita harsunan su akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ummina Aisha musamman ummina Hafsa radiyallahu anhuma wa an abaihima وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب السنة idan kaga mutum yana kula da salloli farallai yana yin sallah a cikin jam'i tare da shugaba ne a ko ba tare da shugaba ba amma yana yin sallah a cikin jam'i cikin jama'a to ka sani shi mai son sunna ne insha Allah ta'ala ba mu san gaibo ba yace insha Allah muna fatan haka wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id in kaga mutun yana tozata sallah farilla fi jama'a cikin jami'i wa in kana ma'a sultani ko da yana tare da shugaba fa alam annahu sahibu hawa shi mai bin son zuciya ne mai bin son zuciya shine duk wanda ya bar hanya sawa'un bin son zuciya don wata bid'a ce ko bin son zuciya na kasala ga addini ne ko bin son zuciya na aikata wani kaba'ira ne duk sunan su ashabul hawa ne والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه duk abin da za ka ce halal shine abin da ka shaida halaccin sa kuma kana iya karanta akan cewa halal ne wannan shine halal na'am ala annahu halal wa kadhalika haram wannan kuma haram haka yake duk abin da ka san shi haramun ne kana iya kai rantsuwa kan haram mushe jini ha giya gumaka ba muna tabbatar da haramcin su ba akwai shakku in an ce karanta aka za ka rantsa wajen halittin ababanci lemu ayaba mangoro naman kaza soyayye ne gasheshe ne ko su halal ne ko ba halal ba halal ne za ka rantse akan cewa halal ne to halal bayyane yake haramun bayyane yake wa ma haka fi sadrika fa huwa shubhatun abin da ya so su a ranka to wannan shubha ce ka tsaya wannan yana fassara mana hadisin numan al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun to abin da ya kana kokanto kana iya kace halal din amma kace karanta suka ce a'a amma dai ko kace haramun ne amma ta karanta kana cewa a'a amma dai to in dai kana taraddudi to kar kai gaggawa kai hukunci ka tsaya ka bincika ka koma ga wayanda suka sani halal ne a bayyanar haramun ne a bayyanar amma kar kai hukunci da ina tsammani wal masturu man bana sitruhu musulmi wanda yake adali mutumin kirki shine wanda rufin asirinsa ya bayyana gare mu mutumin da muna sallah da shi ba mu ga ayyuka na shirka ba na kafirci ba na bid'o'i ba mastur ne zahirin kake amfani da shi shikenan mutumin kirki ne wal mahtuku wanda aka yaye huruminsa kuma man bana haqqu wanda yaye huruminsa ya bayyana ya aikata aikin da ya nuna cewa shi ba mutumin kirki bane sai mu dauke shi a zahirinsa wadai saboda kar kai wa mutum zato kana ganin sa kawai kullun yana shiru shiru ka ce ai mai yiwa kaza ne ko yana ayyuka na kashe kuɗi ka ce kaza ne wato duk abin da ya bayyana gare ka kai tsaya a kai ko da zuciyarka tana nuna maka cewa ba haka bane kai musu da zuciyarka amma kar kai amfani da zato wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu idan kaji mutumin da zai ce kuna fulanun nasibiyun wani ba nasibe ne me nasibiyu nawasib su ne waɗanda wato suna kin Ali bin Abi Talib suna kin Ahlul Bait ana kira su nawasib idan mutum ka ji shi yana cewa wane baya son Ali wane bane baya son Ali fa alam anna rafidiyun to ka tabbata shi dan shi'a ne me ya kawo magana kin Ali me ya kawo magana kin iyalan gidan Annabi ai musulmi ne yana son su yana kaunan su to da zaran mutum kaji yana cewa wane kaza ne baya son Ali ali ali ali to kai hatara da shi wai za sami tarrajula ya kulu idan ka ji mutumin da ke cewa fulanun mushabbihun wane mai kamanta Allah da halitta ne au fulanun ya takallamu bi tashbih ko wane yana magana da kamanceceniyar Allah da abin halitta fa'alam annahu jahmiyyu ka tabbata shi ba jahmi ne idan ka ji Allah ya da bisa al'arshi sai su ce to kai wa Allah waje in ka ci Allah yana da hannu sai ce to ka katanta Allah da halitta to wannan fa jahimi ne mai korewa Allah siffa wa idza sami'ta ar-rajula yatakallamu in kaji mutun yana magana ya kudu yana cewa takallam bit tauhidi kai magana akan tauhidi washrah li at-tauhida kai mun sharhin tauhidi fa alam kasancewa shi fa annahu kharijiyyun mu'tazili ba kharije ne mu'tazili ne wani wani tauhidi ake nibi magana akan kaddara masu inkarin kaddara su jabariya su qadariyya wayannan in har suna su a yawaita magana akan wannan to kai hatara da su jahmiyawa ne da mu'tazilawa da qadariyawa aw yaqulu ko kuma zai ce fulanun mujbir ha fulan mujabbirun aw yatakallamu bil ijbari aw yatakallamu bil adli wani mai magana akan tilastawa ne al mujbir shine jabariya masu cewa wato bawa ba shi da iko akan abin da yake da fatan abin nan ne za su ce idan bawa ya yi abu to ba shi ya yi ba aha ba za a yi mana azaba ba ba daidai ba ne allah ya masa azaba in ya yi laifi ai allah ne ya bar shi ya yi laifi ya allah zai ba shi dama ya yi laifi kuma ya ce zai masa azaba in allah ba ya so da ya hana shi aikata zunubin laifi kadariya kuma nufafin kadar ne wanda suke cewa babu kaddara al'amur unfun da abin da ya faru haka yake faruwa amma wai Allah ya kaddara ya hukunta bai taso ba ha mutum in ya mutum dole ne ya biyayya kuma in ya biyayya dole ne Allah ya shigar da shi aljanna ba za a ce wai Allah zai yana da iko ya azantar da mai biyayya ko ya ji kangon da yake sabo a'a su a wajen su dole kai biyayya dole a baka aljanna kaga wannan duk suna mashishigi akan abin da ya shafi tauhid to wayannan duk malam yace ai hattara da su fa'alam annahu qadariyun malam yace li anna hadhihi al-asma muhdatha ahdathaha ahlul bid'ah wayannan sunaye duka fararu ne yan bid'a su suka kawo wayannan sunaye da abin da aka sani musulmai musulmai ne ba wata suna da aka sa al'umma sai musulmai ha a game da ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina ha wala tamutunna illa wa antum muslimuna musulmai musulmai haka dukkan annabawa amma lokacin da fitina ta taso aka samu wato waɗanda suka fita shi'a suka fita suka ce su shi'a ne shi'an ali su in goyon bayan ali ne radiyallahu anhu wa'annan suka fita da wannan akidar sai khawarijawa kuma suka fito su kuma suka ce waɗanda suka yi kaba'ira kafirai ne ali ma ya kafirta muawiya ma ya kafirta suka gabatar da sabon annabi da yawa su kuma suka tafi da nasu mutazilawa suka zo suka ce to wanda ya kaba'ira shi ba kafiri bane kuma shi ba musulmi bane kuma zai dawoma a wuta ga sunan dai aqaid suka dinga fitowa a can gaba malam zai nuna mana duk kungiyoyin da kake gani na abin nan na bid'a a duniya asalin su hudu ne zai kirga maka su a can ma gaba qala ibn mubarak مال بن مبارك رحمه الله يكي سوا لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا da dai kada ku ɗauki wata magana daga wajen mutanen kufa game da rafda ma'ana game da shi'a abin da ya shafi shi'a kada ku karba daga mutanen kufa don nan ne asalin da shi'a ta bulla in sabon annabi a wajen su ya tashi wala an ahli sham fi saifi shay'a kuma kada ku karba daga mutanen sham magana akan takobi akan yaƙi wani abu ahli sham ana nufin anan asayif takobi na aikin waye waye mai kace kace khawarij akan khawarij ma yake magana to amma malamai suka ce anan ya ce sham a sham abin da ya kai su faɗin da suka je suka yi ne amma su ma din asalin su kuban ne wala an ahli basra hakan nan kuma kada ku dauka daga mutanen basra bil qadari shi'a game da qaddara qadariya a can suka taso wala an ahli khurasan fil irja'i shay'a hakan nan mutanen khurasan kada ku dauki wani abu game da irja al irja sune masu cewa na murji'a wayanda ba sa hada aiki da imani suka ce imani in kace kai mumini ne shikenan ba sai kai sallah ba ba sai kai zakka ba ba sai kai ba kuma kai dan aljanna ne wannan su ne murji'a aiwa hatta qalu inna fir'auna indahum mu'min wala an ahli makkah fi sarfi shay'a kada ka dauka daga mutanen makka game da sarfi wani abu as-sarfu shine canjin kudi annak kudi da kudi suna da dan sassauci na ganin wato akwai wasu abubuwan da wasu suna ganin akwai shi ba suna nisanta su suna aikatawa wala an halil madinati fil ghina'i shay'an sannan kuma karka karba daga mutanen madina gami da hukuncin wake-wake na'am akwai wanda suke da sassauci a can kuma ta wannan bangaren wala ta'khudhu anhum fi hadhihi al-ashya'i shay'a wa'inna mutane da aka ambata kan ku dauki komai daga gare su kaga wannan ba wai su wannan kawai ake nufi ba ba garin ka bane ka karanta a littafi amma ana nuna maka idan mutum yana da kamshin wata aƙida ba ta sunna ba kada ka je wajensa ɗaukar ilimi kada ka karbi fatawa na gyaran wata aƙida wanda kuma shi ɗan aƙida ne ka bari ka samu wanda neutral ne shi ba ruwansa da wa'annan ɗariƙun shi zai maka fatawa na cewa eh wannan abin daidai ne kuma da kyawu amma duk wanda yana da ra'ayi yanzu ka je wajen basufe kana masa tambaya zai nuna maka auradin da ake din nan da wannan lokutan da aka sa kaza kaza zai dan kakkamo nan can kamar yadda wani muna magana da shi game da yankan dabba da ake yi idan mutum ana roƙon Allah a ce ka kawo rago kaza akuya kaza mai launi kaza sai ce to ai annabi Musa ya ga wa mutanensa inna Allah ya'murukum an ce faqi'un launuha tasurru an-nadirina la zalulun tusiru al-arda wa la taskil harza wannan ba ausaf ba ne siffofi ne da aka dinga zanawa wannan dabbar ka gato a saboda yanzu malam ya ce da mutum da je ka kawo bakin taure sai a ce ya yi laifi ya yi shirka to gashi annabi musa ya faɗa kaga wanda ba ya da karatu ko baya zama da masu karatun sai ce eh fa gashi annabi musa ma an ce bakin launu hata surun nazirina to ya kenan insha Allah not the problem dai
نعم
haras to anan sai mu cewa wanda zai faɗi haka magana annabi musa kake yi mu kuma muna magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musa da shari'arsa muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'arsa da tafarkinsa a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan ko kuwa shikenan ka toshe bakin sa malai ce wai za ra'aitar rajula idan ka ga mutum yuhibbu aba huraira yana son abi huraira wa anas bin malik wa usaid bin hudayr radiyallahu anhu fa'alam annahu sahibus sunna kasancewa shi ma abocin sunna ne don akwai masu akidun da suke kin azuwayen nan sahaba musamman shi'a maganar da suke aka abu huraira ya baci wai za ra'aitar rajula yuhibbu ayyuba idan ka ga mutum yana son ayyuba sakhtiyani da ibn aun da yunus bin ubaid da abdullahi bin idris da audi da kuma sha'bi da malik bin midwal da yazid dan zurayr da mu'az dan mu'az da wahab bin jarir da hammad bin salama da hammad bin zaid da malik bin anas da auza'i ha wa za'id bin qudama fa alam annahu sahibus sunnah in kaga mutun yana son wa'annan kasancewa mutumin dan sunna ne me yasa wa'annan ya jera su anan aka ce saboda su wa'annan malamai ne na jarhu da ta'dil malamai ne na karbo hadisi da kuma duk wanda yake da matsala ta bangaren akida ko abu za su tuni za su fallace shi to in kaga mutum yana son wa'annan to mutumin kirki ne in baya son su yaki su ne don fallasar da suke wa yan bid'a wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahmad bin hanbal wal hajjaj bin minhal wa ahmad bin nasr wa dhakarahum bi khairin وقال بقولهم فاعلم انه صاحب السنه idan kaga mutum yana son wayannan mutanen Ahmad bin Hanbal da Hajjaj bin Minhal da Ahmad bin Nasr kuma yana ambaton su da alkhairi yana faɗin irin maganar su kasancewa shi ma abocin sunna ne saboda wayannan malaman su ne wayanda aka jarrabe su akan maganar halittar Qur'ani lokacin da Mamuni ya zo da aqidar sa ta halittar Qur'ani wayannan malaman su suka tsaya daram da kafansu suka nuna cewa Qur'ani ba halitta bane an azabtar da su to idan mutum kaga yana zargin wa'annan to ba mutumin kurai bane wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma ahli al-ahwa'i idan kaga mutum yana zama da mutane masu bin son zuciya fahzarhu ka kiyaye shi ha wa arrifhu ka sanar da shi ka nuna masa ka nuna masa cewa wa'anda yake zama da su ba mutanen kirki bane an gane fa in jalasa ba'dahu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma alima idan ya sake zama da masu bin son zuciya bayan ka nuna masa fattaqihi to ka kiyaye shi fa innahu sahibu hawa shi din ma mai bin son zuciya in kaga mutane ba na kwarai ba sai ga wani wanda kana ganin sa mutumin kirki ne yana mu'amala da su ka tsawatar da shi kar ya shiga harkar su bayan kai masa nasiha ya kirji to kar ka rabu da shi shi din ma yana tare da su وإذا سمعت الرجل يأتيه الأثر فلا يريده إذا كاغا متن حديث النبي yana zuwa masa bayya so yi aiki da shi in ka ce ga hadisi bayya so wa yuridu alqur'ana shi yana nufin qur'ani ne kadai fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaka kar kai shakkun cewa mutum ne wanda yake da wato zandaka a cikin sa ma'ana yana da munafurci fa qul min indihi wa da'ahu tashi daga gare shi ka kyale shi inda ka ce masa annabi ya ce zai ce a muka bar mana maganar hadisi kawo qur'ani to kyale shi ba qur'ani yake so ba mala yace wa alam anna al ahwa'a kulluha radiya ka sani ba dukkan son zuciya ba su da kyawu tad'u kulluha ila sayfi duk son zuciya yana kira zuwa ga cire takobi zuwa ga fitinu zuwa ga yaƙe wa arda'uha mafi munin su واكفرها وفي كافر سوء الروافد والمعتزله والجهميه فانهم يردون الناس هكذا نعم يردون الناس على التعطيل والزندقه suna juyar da mutane suna tura mutane zuwa ga ta'atil wato kore sifofin Allah shine ta'atil wa zandaka da kuma munafirci a kiyaye su واعلم كسني ان من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كسني دو وندا ya je ya taba wani sahabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mummunar magana da batanci ko zagi fa'alam ka sani annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wasallam ka sani annabi yake so ya zarga duk wanda yake zargin abokin annabi to annabi yake so ya zarga wa qad azahu fi qabrihi ya riga ya cutar da annabi har a cikin kabarinsa me yasa malam ya faɗi haka saboda annabi ya tsawatar akan taba sahabbansa ku kiyaye abokane na kar ku taba su in aka ambace su ku yi shiru ga sunan da tsawatarwa iri iri amma sai kaga mutum zai dinga kama sunayen su ɗaya bayan ɗaya yana faɗin abin da yake so kamar ka ce shi ya haife su to kamar yadda muka sani ne mutumin kirki ba zai taɓa yadda abota da mutanen banza ba ko zai yi balle kuma a ce annabi sahabinsa na ɗaya na biyu na uku wuce dukkan su kafirai ne sadakan shi ne sun ba shi ‘ya'ya ya ba su ‘ya'ya ko ba haka ba abakar da umar sun ba shi usman ya ba shi wato usman annabi ya aura masa irin su abu huraira wanda don kwaɗayin haddar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki je neman abinci ma ya ce mutanen madina da muhajirin da ansar kasuwancin su ya dame su ni kuma in na ci loma kaɗan na cika cike na shikenan sai in zauna in ta haddar hadisi suna cewa ya kulu na aksar abu huraira abu huraira yana yawaita hadisi ya ce ga dalili baya rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wayannan mutane su ne abin zargi a yi ta batanci a kansu kuma musulmi wai ya yadda har ya zama su wa'annan su ne abin koyinsa abin binsa yana nuna jaraddansu da bajintansu wa idza zahara laka min al-insani shay'un min al-bid'i fahdharhu idan wani mutum wata bid'a ta bayyana ga wani ka kiyaye shi fa innal ladhi akhfa indaka akthar mimma azhara kaji idan ka ga dan bid'a ya bayyana maka wata bid'a ka kiyaye shi bid'ar da ya boye din ya fi muni da yawa akan wanda ya bayyana maka yanzu kai ba bakon mutum ne shi yasa ya boye maka ya bayyana maka dan kadan da zaka sake masa ka nuna kana tare da shi ba su ne har sun kai suna cewa suna ganin Allah ba ko su ce farilla ta sauka akan su ko su ce ba a rubuta musu zunubi ko a ce ma ka yi zunubi in ba haka ba wai ibadan ka din in ya yi yawa ba ka da zunubi wai ibadar za ta cinye wani bangaren ibadar al'ibadar za kulu ba abu ha ba azar izalam ta jiri zunuban ta akulu ha kaga wannan yanzu ba sa fitowa a gidan rediyo da talabijin su bane haka ko su fito su ce salatul fati ta fi qur'ani sun yi sassa fada a fili amma akwai a littafin su kuma suna fada ko kuwa amma ka ce kar ai salatul fati sai a ce ah kaga suna cikin salatin annabi ne salatin annabi ne ba hujja na fati kuma ya zama na annabi eh me yasa ba ku ce salatin nabi ba hujja na fati kuma wallahi bid'a kafin mutum ya ce ni ahlus sunna ne wallahi sai yayi da gaske malam zai yi mana bayani a gaba kai kana ganin kai ahlus sunna ne ko ka dage da saura bari ka ja gaba bari mu zo wajen mala yace wai za ra'aita ar-rajula radi at-tariq wal madhhabi idan kaga mutum yana da wato tafarki mara kyau radi at-tariq tafarkin sa baki wal madhhabi da mazhabarsa fasikan ya kasance fasiki ne fajiran fajiri ne sahibul ma'asir mai zunubi ne zaliman azzalimi ne wa huwa min ahli sunnati amma shi kuma yana bin sunna ka gane a aqida shi yana aqida ta ahli sunna amma yana da zunubi ya makaryaci ne mai yaudari ne farawa ne mazinaci ne mai caca ne ha mai yaudara ne ko wannan ne amma bai ya shirka in ka tambaye shi sahabbai zai ce abubakar sun umar sun usman sun ali yana kan manhajin sunna amma yana zunuba cikin wannan yace fashabu ka aboce shi wajlis ma'ahu ka zauna tare da shi ko Allah zai saka gyara shi fa innahu laysa yadurruka ma'asiyatuhu zunubin sa shi ba zai cutar da kai ba ma'ana ba wai ka zauna da shi shikenan ba wannan yana nuna mana da ka zauna da dan bid'a gara ka zauna da mai zunubi me yasa saboda shi dan bid'a yana ganin addini yake yi ko kuwa abin da yake yi ibada ne ba zancen tuba daga ibada amma shi wanda yake zunubi ya san laifi yake yi ta biye tuba kuma a lokacin da yake mai yana tare da nadama ya ɓoye ya aikata ko kuwa amma in kaga mai bacci a darasi to tsallaka shi ka wuce واضح malar rahimahullah ya ce wai za ra'aitar rajula idan ka ga mutum mushahidan fil ibada yana da dukufa cikin ibada mai kokari wajen ibada mutakashifan wato mai gudun duniya mai zuhudi ne mutakashif shine mutumin da yana da rayuwa mai sauki ba riga mai kyau ba abinci mai kyau ya bai dauki duniya wani abu bane mutakashif ha muhtarifan bil ibada amma yana ɗaukan ibada ita ce sana'arsa ma'ana yana cin abincinsa da ibadar da yake yi ba yana zuwa yi sana'a ba ne yana nuna shi malami ne shi zuhud zahid ne sai ibada baya zuwa kasuwa baya sana'a baya komai sai dai ya zauna sai dai a kawo ya ji ba akwai su ba idan haka ne ka san da shi to kasancewa sahibu hawa wannan shi sahibul hawa ne fala tajlis ma'ahu kada ka zauna tare da shi wala tasma kalamahu kada ka ji maganarsa wala tamshi ma'ahu kada ka tafi tare da shi fi tara'iki a cikin hanyoyi fa inni la amanu an tasaliya tariqahu fa tahlika ma'a ni bani amintuwa gare ka ban aminto maka ba ka kiye ka kubuta daga wato inganta abin da yake yi kai ma sai ka halaka in har mutumin yana nuna cewa shi mai gudun duniya ne mai ibada ne amma kuma ba a tafarkin sunna ba ba yi da sana'a yana zaune sai dai a kawo mishi ya ci kai kuma kana tare da shi kullum kana tare da shi to zaka zo yau da gobe zaka inganta tafarkin sana in ka nuna abin da yake yi yana da kyawu to da kai da shi duk kun shiga tafiya ɗaya na'am wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar malam rahimahullahu yace ra'a yunus bin ubayd ابنه ويونس بن عبيد يا غدانسا وقد خرج من عند صاحب هوى يا fita daga gidan wani dan son zuciya faqala sai ce da shi dan nasa ya bunayya aina min aina kharajta daga ina ka fito qala yace min indi umar bin ubayd na fita daga gidan amr bin dan ubaydi dan bid'a ne babba wanda an san shi da bid'ar sa wato ta mu'tazilanci qala sai ce ya bunayya لأن أراك خرجت في بيت هنثى أحب إلي من أن أراك تخرج في بيت فلان وفلان da in ganka ka fita a gidan wato hunsa dan daudu ko masu kamanceceniya da mata kamar dan daudu wanda suke kamance abin da mu'amala da irin na mata da in ganka ka fita a gidansu ya fi min sauki da in ga ka fita a gidan wannan wato dan bid'a wala an talqa Allah ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan kha'inan ahabba ilayya min an talqahu bi qawli ahli al-ahwa ya kai dana da a ce ka mutu sunanka kai mazinaci ko kai fasiki ko kai barawo ko kai mai ha'inci ya fi soyuwa a gare ni da a ce ka mutu kana tare da 'yan son zuciya 'yan bid'a don bid'ar za ta rusa addini wannan zunubin kuma kaba'ira ne in ka samu rahmar Allah to in baka samu ba ka shiga wuta zaka fita da tauhidinka zaka fita daga wuta bayan ka ci adadin zaman ka na zunubinka amma lokacin da ka bi son zuciya ka zo ka canza wa Allah sifofi ka zagi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe zaka fita a wuta to kaga da mutum ya zama ya yi zunubin ya fi sauki duk da cewa zunubin ba sauki ba ne mukaranatan idan aka kwatanta zunubi da bid'an wayan na mutane to ya ce ya ce ɗansa gwamma ya yi zunubin akan ya yi bid'a yanzu kuma wasu suna cewa da ɗansu ya zama ɗan izala to gara ya zama barawo ko masanaci ko kaza ko kaza ko kaza ko gaga an juya misali na ina muke malaci ala tara shin baka gani annan yunus ibn ubayd shi yunus dan ubayd din nan kad alima anna al hunsa ha me la yadullu ibnahu an dini shi yunus dan ubayd din wato malam yana gaya maka ne yunus yayi magana da ɗansa ba yace to ka duba ka gani mana Yunus ya san cewa shi humsa din nan koda ya je ya batar da dan zai bar da shi ne akan zunubi amma ba zai bar da shi akan addinin sa ba la yadullu ibnahu an dini wa inna sahibal bid'ati yadhilluhu hatta yakfura dan bid'a kuma zai batar da shi har sai ya kai shi ga kafircewa Allah wahadar sun mahadar mala ya ce hattara sun mahattara ahala zamanika khassa mutanen zamaninka musamman wanda kuke tare kai hattara da su wanzur man tujalis ka duba ka gani da su waye za ka zauna wa mimman tasma daga su waye kake jin magana wa man tashabu waye kake abota da shi fa innal khalqa lalle fa su halittun nan ka annahum bi riddatin kamar ka ce su suna cikin ridda illa man asamahu Allah minhu sai wanda Allah ya tsira da shi irin yadda ake magana mutum zai zo na majalisa sai ya faɗi kalmar kafirci uku hudu shi bai damu ba ya shi shige magana akan zatin Allah ya magana akan annabi ya magana akan addini don siyasa wani zai ce da musulmi gara kafiri wai da musulmi gara kafiri wannan bayo ake yi bafatin siyasan baya can an yi 1984 ne ko 86 wanne ne kake so ka fada ko na shagari ne 86 wanda nake faɗan wani wa'azi ne na shakka ismail idris rahimahullah 1986 yayi a alkaleri yake magana akan irin wato in kaji kasa din kamar yanzu ne yake magana wasu na cewa sai kaza sai kaza sai sai ahimu da musulmi gara kafiri wato maganganun a samu kasa din na aji wallahi yadda yake cewa mun zauna ba abin da muka sani a kasar ba abin da muke yi kaje kana sayar da omon ka kana sayar da doyan ka kowa sai neman kuɗi yace wallahi kuna haka cikin dare za a zo a bude muku wuta cikin wuta dare za a zo a bude muku wuta a kashe yace an kashe sardauna an kashe takwa balewa an kashe murtala duk an ce mana ba addini ba yanzu mun yadda ne ba addini ba sai kaga cikin musulman wanda zai ce ya je wajen kafiran ya ce a ni ina tare da ku amma in na fito na yi magana za su abin nan kaza kaza duk ya hada su ya buga su to Allah ya sauwato yanzu kuma muna cikin ta wani zai ce da musulmin gara kafirin don shi ya sani inda kafirin ne za su ci tare dan musulmin ne za a ja masa birki shi ko da ba ta masa cefanensa gara ba ta addini da kasar da al'ummar gaba daya kuma mutum ya ci tukun rayuwar duniya in kana ce ma ɗayan biyu ne ko dai ka ce ya ƙare ko ka mutu ka bar shi ba shi ne ba rayuwar kuma abin takaicin shi ne kana ce tukun aka a zo a zare ka a ciki kai ba ka mutu ba ga abin da kake cin babu wannan malami yana wa'azi ya haifar yake cewa don son duniya muka tsage addininmu sai muka ɗauki duniya wato muka tsage addini muka ɗauki duniya muka yi facin addini ya ce to facin ya zo ya baci dama addinin ya tsage abinda ka faci da shi ya baci kaga babu duniyar babu lahira saboda haka abinda ya saura gare mu mutuwa zuwa ga Allah duk wanda yana cewa sai duniya ya koma ga Allah in ka koma ga Allah duniyar za ta zo rabonka da Allah ya rubuta maka wanda ba rabonka ka ba za ka ci ina muke malai ce wa ina muke wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru abi darda ibn abi du'ad na'am in kaga wani yana ambaton ibn abi du'ad da bishr al-marisi da thumama da abu hudayl ko kuma wato hisham al-futiyya aw wahidan min atba'ihim ko wani daga cikin mabiyan wa'annan da aka ambata wa ashiya'ihim da makamantansu mabiyansu ha fa hadarhu ka kiyaye shi fa innahu sahibu bid'a shi dan bid'a ne fa inna ha'ula'i wa'annan mutane kanu ala ridda suna kan ridda watruk hadha ar-rajul alladhi dhakarahum bi khair ka kyale mutumin da yake ambaton su da alkhairi wa man dhakara minhum da kuma duk wanda ya ambata cikin su kyale shi da su don ba sa kan tafarki na kwarai na'am wal mihnatu fil islam bid'a na'am wa man dhakarahum wa man zakara minhum haka yace na'am wa man zakara minhum na'am da kuma wani wanda ya ambata cikin su wanda suke da matsayi guda da wayannan da su yancan magabatan bid'a da aka ambata da su din da wayanda aka ambata da irin su wanda suke matsayi guda duka kyale su malaki wal mihnatu fil islam bid'a jarraba mutum a cikin musulunci bid'a ce jarraba mutum mutum musulmi ya zo sai ka ce zaka zaka bincike shi akan addinin sa ha kai din nan kai musulmi ne to inda kai shahada mu wani irin littafi kai ka karanta wace dariƙa kake bi waye ne shehinka ha bid'a fa amma yau amma yau fa yumtahanu bis sunna ana jarraba mutane da sunna ma'ana in ka zo da hadisi sai an bincika ka don ka ce haddasa na sai mu ce shikenan je ka la budda min al bahth li qawli saboda fadin wa magabaci ba fadin annabi bane anan inna hadha al ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan addini fa wato wannan ilimin addini ne ku duba daga wajen waye kuke daukan addinin ku na'am ba kowa bane kawai ya faɗa yace hadisi sai ka kama ka tafi hadisi ka kama ka tafi a an ce hadisi daga waye wannan shine aikin da su imamu na malik rahimahullahu subhanahu an kawo hadisan an zuba an zuba an zuba suka tsaya suka tace suka tace suka tace suka tace in ka ce hadisi daga wane sai a ce to kai da waye kuka ji hadisi musamman irin salon bukhari bukhari in ya yadda da kai ka ce haddasa na ba zai tsaya nan ba bayan ka ce kun ji hadisi zai ce daga ina ka karbi hadisi ko da mutum kuna gari ɗaya ne zai ce a ina ka karbi hadisi a lokacin da muka je aikin hajji ne to da zuwa kuka haɗu akwai su wane da wane wane sai ya rike sunan sai ya je inda zai samu wancan wane ya gaya mun wai kun ji hadisi tare da shi a bakin wane eh mun ji hadisi to karanta min ya karanta sun zo daidai sai ya yadda in ba daidai bane sai ya kyale ya wuce gaba haka ake bi aka tattaro don kuma neman shigar da ƙarya cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har ana zuwa wasu suke rubutun littafin hadisi ko kuma hadisai a cikin fata in aka rubuta a fata sai a nade sai a binne a ƙasa bayan tsawon lokaci nan cire za ka ga ya tsufa ai to sai a nuna cewa wannan yana cikin labarare ne tintini shekaru aro aro sai a zo ana karanta mutane to yanzu wannan duk ya zama tsohon zance mutum kawai kato zai zo ya sha madaransa ya zauna ya ce annabi ya zo ya gaya min ko kuma allah ya zo na gan shi ina muke lokacin sallah ina muke wa qawli da kuma fadin malam la taqbalu alhaditha illa mimman taqbaluna shahadata kada ku karbi hadisi sai daga wanda kuke karban shaidarsa wanda kun tabbatar da adalcin sai ku karba anan fa fatamzura fa in kana sahiba sunnati lahu ma'rifatun saduqan wato in ma abocin sunna ne mai gaskiya a sananne mai gaskiya ka tabta anhu sai ka rubuta daga gare shi wa illa fatruku in ba haka ba sai ka kyale shi mu tsaya haka subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila ma ba'da salati insha Allah